أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيو قوتا هدو hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 201 zuwa aya ta 202 a cikin suratul a'raf a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya الله يقول وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون نعم kafin mu ci gaba da karatu akwai nukta guda biyu cikin karatun da ya gabata idan muka saurari karatu akwai wasu matsaloli ko wasu magana da aka faɗa wadda tana yiwa akwai mantuwa cikin ta ko kuskure muna zan yin bayanin wannan wajen inda muka zancen khudhil afu wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin na ce satin da gabata khudh fi'ili amrini to wajen nace iltiqa'i sakin ne sai an kai mazalu kin shi kasra khudhil afu sai nace fi'ili amri daga farko magana ta biyu lokacin da zan cewa sake ne sun haɗu cikin fi'ili amri sai ce fi'ili mudari'i to wannan dole na ayi tambihi kan shi saboda bai dace ayi magana biyu ba lokaci guda magana ta biyu shine wajen wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah muka ce mai jalalin ya ce jawabu sharti wato shine fasta'iz billah amma wa jawabul amri mahdhufun sai muka ce yadfa'uhu anka to yana yawa wani ɗalibin ilimi mai jin larabci wanda ya san nahawu bai ji an ce yadfa'hu anka ba saboda jawabul amr ya kamata ya zama to majzumi to irin waɗannan dole ne a ilmanci ayi bayanin su tana yiwa kai baka hankalta ba ko kuka kai yin bayani ne amma akwai wani ɗan bin ka'ida dan sosai ya cimma inda an kai kuskure sannan ya fitar da wani abu Allah kai mana tsari ala ayyati hal Allah ce wa ikhwanuhum yan uwan shaytani mun ka ce kalima ta al'ah da yawa daga cikin ma ‘yan uwa in za su karanta sai ka sun ce ahun kuskure na kalima ta ah ba ta da shadda an gane ku walahu ahun au uktun ba a ce walahu ahun au uktun ahun kuskure ne wa ikhwanuhum da ‘yan uwansu muka ce ‘yan uwa kalima ta al'ah tana nuhin ɗan uwa amma wani irin ɗan uwa ‘yan uwan ta yawa gare ta akwai ɗan uwa wanda yake na yare akwai ɗan uwa na gari, akwai ɗan uwa na yanki, akwai ɗan uwa na ƙabila, akwai ɗan uwa na fami, akwai ɗan uwa na addini. Ina fata ana fahimta ta. Shi yasa in ka ji kalma ta akh ta zo wani ɗan uwa ake nufi. Muna fahimtar wannan. Shi yasa za ku ji Allah ya ce wa ila adin akhahum huda. Mun tura zuwa ga adawa ƴan ɗan uwansu. Annabi Hud to tsakanin musulmi da kafiri akwai ƴan uwantaka babu Allah ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qawmi hud to nan da anka ce wa ila adin akhahum ana nuhin dan uwansu ba na addini ba ko ya zamanto dan uwa na gari tare da na nasaba na kabila tare da na yare amma ba ƴan uwantaka ta addini ba mu fahimci wannan da kyau shi yasa qur'ani in yana amfani da lafazi dole sai an tantance wanne ake nufi sannan akh akwai dan uwa na addini mun faɗa wannan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sannan akwai dan uwa na aiki wanda jinsi guda ya hada su shi yasa shedanin mutum da shedanin aljani ana kiran su ƴan uwa innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura mun fahimci wannan da kyau ko Allah ce to wa ikhwanuhum su ƴan uwan su na shedanu yamuddunahum fil ghayb ya an ce yamuddunahum mun ce akwai qira'a yumiddunahum ta imamu nafi' da imamu wato abu ja'far to don haka yamuddunahum suna taimaka musu mun kawo maganganu na malamai ibnu jarir at-tabari mun kawo cewa shi yarin jayar da qira'a ta yamuddunahum akan yumiddunahum muka ce to wannan a matsayin shi na babban malami kuma shekul mufassirin ba matsala bane yana iya yayi kuskure a cikin wani fanni ko da ma a fannin ka kana iya kai kuskure balle fannin da baka shahara da shi ba mun fahimci wannan kuma malamai sun nuna yana yawan rinjayar da wato cikin tafsirin zaka iya rinjayar da wata qira'a akan wata qira'a wannan kuma zai samu asali saboda bai yi fice ba a ilmul qira'at bai tantance shi da kyau ba irin yadda ya san ilimin tafsiri shi yasa dalibin ilimi sai kai hattara kada kai magana a cikin fannin da baka kware cikin shi ba ko malami man takallama fi ghairi fannihi asabil ajaib duk wanda ya magana a cikin fannin da bai sani ba to sai ya zo da abin ban mamaki ko ba haka ba amma in Allah ya hore ma fanni daban-daban sai kai magana a iya ilimin ka to mun faɗa wancan sati kuma da ya gabata cewa waɗansu sun ce yumiddunahum shine a cikin wato sharri yamuddunahum a cikin alkhairi a abinda sun ka ce yamuddunahum cikin wato abin nan sharri yumiddunahum cikin alkhairi saboda suna jin Allah yana cewa wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun amma idan muka duba siyaki na wagga qira'a nan yazo cikin sharri yumiddunahum kuma yamuddunahum yazo cikin sharri kenan ba a bambantawa sai dai a ce shi galibin qur'ani yana amfani da yumiddu a wajen alkhairi ya muddu kuma yana iya kawo su cikin wajen sharri kaga wa ya mudduhum fi tughyanihim ya'mahun amma a cikin suratul mu'min sai ce wato ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun ala ayyati hal dai ana amfani da kalima ta madda wajen taimakawa ana amfani da kalima ta madda wajen jan abu shi yasa ake cewa al-maddu da al-mudud an gane ko kuma ana amfani da kalima ta madda shine an shimfida abu an gane ko kalima ta madda wani lokaci tana nufin shimfidawa wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika la'ayatun liqaumin yatafakkarun to wa ikhwanuhum da yan uwansu yamuddunahum suna taimaka musu fil ghayyi a cikin halaka thumma la yuqsirun sannan ba sa gajiyawa muka ce yuqsiruna wannan wawun tana nufin wawul jama'a ce ba sa gajiyawa waɗansu daga cikin malamai suka ce yuqsirun tana komawa ne zuwa ga su mutane shaydanun mutane idan aljannu suka tura su cikin aikin halaka to ba sa gajiyawa wajen aikata banda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce summa la yuqsirun tana komawa ne zuwa ga shaydanun aljannu ba sa gajiyawa wajen halakar da bani adama sai muka ce duka waɗannan maganganu kusan ba su da kamar babu wani cin karo tsakankanin su ko mun ɗauki waɗancan na ake tunzurawa ko mun ɗauki masu tunzurawa duka ɗaya saboda su shaidanu aikin su yau da gobe su tura waɗancan su aikata su ko waɗancan aikin su shine su yi musu biyayya babu radda shaidanin aljani zai tura shaidanin mutum wajen aikata banna ya ga da baya to kiran ko sun malayu siruna wadancan ba sa gajiya wadancan ba sa gajiya shi yasa Allah subhanahu wataala ce inna ja'alna ash-shayatina awliya lil ladina la yu'minun an sanya su waliyan juna shi ko wali yana tare da waliyin sa babu mai kwance mu wani an kai umarni da banna za su aikata wancan yayi umarni wancan ya aikata alam tara anna arsalna ash-shayatina ala al-kafirina ta'uzzuhum azza kaga ta'uzzuhum suna wato daga aziz ne aziz da alhamza ma'ana tukunya idan ta yi zafi zaka ji tana ta farfasa ruwata suna zaɓaɓɓaɓɓaɓɓakin nan to kamar haka suke tunzura su wajen aikata ɓanna to kuma da sun tunzura su ta uzuhum suna girgiza su suna tunzura su yau da gobe jibi da gata kenan su ba sa gajiyawa wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauce ma wato abin nan ambaton Allah za a sanya mishi shedan yana tafiya tare da shi qarin shi ko aboki yana tare da aboki shi na umurta shi da shari shi ko yana aikatawa shi yasa ayoyin da ni kawo wancan sati na san wani ba zai iya fahimtar me yasa aka kawo su ba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd aka suna musu wahayi kenan yau da gobe jibi da gata suna musu wahayi su kuma suna aikata abin da suka ce ban sani ko mun fahimta ba an gane ko thumma la yuqsirun sannan ba sa gajiyawa Allah kai mun tsalli sharri sai Allah ya ce wa idza lam ta'tihim bi ayatin wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla tabtaghaynaha قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da aya ba an gane ko wanga lam an ka ce harfu jazmin wa qalbin harfu jazmin tana mafi'ili mudari'i jazma wa qalbin kuma tana juya shi daga mudari'i ya koma madi in nace lam yazhab bai tafi ba to lam harfu jazmin wa qalbin ta'tihim fi'li ne mudari'i majzumun wa alamatu jazmihi harfu harfin illati dan kaka ce baka ga sukuni ba wa idza lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da aya ba qalu law lashtabaitaha za su ce me yasa baka kirkire ta ba an gane ko ijita ba yana nufin zabe ya samo asali ne daga fi'ili na jabahu yajbihi idza ikhtarahu li nafsihi idza jama'ahu wa ikhtarahu li nafsihi shine idan ya tattaro abu ya hada shi ya zabe shi da kansa an gane ko fashtabahu rabbuhu faja'alahu min as-salihin kina Allah ya zabe shi nan wannan aya waɗansu malamai sun yi mata- wato akwai fassarori guda biyu wa idza lam ta'tihim bi ayatin in baka zo musu da aya ba waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da aya nan aya kauniyya yan an ce aya kauniya ita ce wato aya da ta shafi abin da ya shafi tafiyar da duniya iska ruwa da abin da ya kama da haka mun fahimci wannan ko kafirai sai su zo su ce ma annabi suna son a kawo musu wata aya kaza kaza kaza kaza kaza kaza kamar da sun ka faɗi abubuwa da dama an gane ko sun nemi a saukan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafi a cikin takarda Allah ce walau nazzalna alayka kitaban في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين sannan sun nemi wata aya kuma cinye ayoyi daban-daban ba wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina lirqiyyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا kaji dai nan wa idan lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da aya irin wanda suka so ba kenan ayatin iqtarahuha in baka zo musu da aya ba wanda su suka nema qalu law rajta bi hasan to yasa baka zo da aya ka zo muna da kaza mana in ka zo muna da kaza za mu yi imani ina fata an fahimci ni waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wa idan lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da aya ba ta alƙur'ani wadda ake karantawa al'ayatul matluwa kenan aya wadda ake karantawa sai su ce ka kirkiro ta wannan kuma shi ma zaka ga ayoyi da dama suna bayanin wannan idan muka duba cikin suratu wato yunus Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون التي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu an gane ko qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su yi imani da haɗuwa da mu ba za su ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iti bi qur'anin ghairi hadha aw badil ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba aw badilhu ko kuka canza shi ina fata an fahimce ni an gane ko a zo da wani alqur'ani malamai ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani alqur'ani aw badilhu kuka canza shi ma'ana ayar da suke son a kawo ba wai suna nuhin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da wani qur'ani ba kawai shine bukatar su a'a ya zo da qur'ani wanda ya dace da son ransu tunda ayoyin da suka zo suka haramta bauta ma gumaka ayoyin da suka haramta zina ayoyin da suka haramta shan giya da za a zo da wani qur'anin wanda ma'anar shi irin wannan ce ba irin wannan suka bada ba shi yasa me suke so suna son a zo da aya wadda ta dace da son ransu sai ka fahimci wannan da kyau ina fata ana fahimta ka shi yasa ba alqur'ani yake faɗa su suna son Allah ya koma karkashin su na ya kawo musu abin da ransu yake su dan da yawa daga cikin mutane da al'ummomin da suka gabata zaka ga abin da suke so a bi son ransu an gane ko shi yasa ma zaka ga Allah subhanahu wataala da birgin bani Isra'ila afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun shi yasa ma Allah bayyana wannan qarara a cikin suratu wato al-mu'minun Allah ce walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardu min fihi da dai gaskiya za ta dace da abin da suke so da samai da kasai sun baci tunda menene suke son ya dace a halasta musu bauta magumaka ko ba haka nan bane ko ko a ce akwai wani Allah tare da Allah to shi ko in an ka samu wani Allah tare da Allah kaga mi law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata suna so a ce mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah shi ma wannan kaga zai koma akwai Allah fiye da daya kaga al'amari ya lalace suna so a ce a'a gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya kaga daga nan kuma al'amari ya rikice qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay sai malamai suka ce to nan sun nemi abu guda biyu na farko shine sun nemi a zo da alƙur'ani ko kuma a kawo a canza ma alƙur'anin fuska to amma da ya tashi ba su amsa sai bai yi magana kan zuwa da alƙur'ani gaba ɗaya ba sai ya ba su amsa kan canza ma alƙur'ani fuska qul ma yakunu li an ubaddilahu bai ce qul ma yakunu li an atiya bi qur'anin ghayri hadha ba aw ubaddilahu sai ce qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bai yiwa gare ni in canza ma alkur'ani fuska wannan shine ake cewa min babi aula idan ba zan iya canza ma alkur'ani fuska ba balantana ma in zo da wani alkur'ani sabo kuma wannan shine abin da yau makiyan addini suke so kafirai a canza ma alkur'ani fuskoki a cire ayoyin da basu dace da wani ba basu dace da wani ba basu dace da wani ba basu dace da wani ba kenan Allah da kanshi ya koma yaron turawa ne ko yaron waɗansu masu mulki ne ko yaron waɗansu masu kuɗi shi ne abin da ake bukata wannan kuma zai taɓa yiwa ba Allah kai mana tsari qalu sai suka ce laulajtabaitaha mi yasa baka kirkira aya baka zo da ita ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suka ce a'a laulajtabaitaha mi yasa baka roki Allah ba tunda ka ce ubangiji yana karba maka ko ba haka ba eh ka roki Allah tunda ka ce in ka roke shi yana karba maka to ya karba maka ya kawo mana wata aya sawa'an aya ce kauniya ko ba haka ba sai su nemi Allah yayi kaza kuma in an ka ba za su yi imani ba sun nemi a kawo aya wata ya tsage kuma aka karba musu iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kaga suna neman abu an kawo ba musu imanin ba ina fata ana fahimta ta sannan kuma wancan abu da suke so a kawo aya wadda ta dace da sarrin su kuma Allah subhanahu wataala ya fi karfin ya bi karkashin abinda wani bawa yake so domin shi an mahalicci kai abbawa ya kamata ka fahimci kai bawa ne kuma dole kai biyayya ga ubangijinka mun fahimci wannan da kyau ko to qalu laula ishtabaitaha kalima ta laula an gane ko tana da tsari guda biyu akwai harfu limtina limtina ko harfu limtina lil wujud wato ita laula din nan akwai wadda tana nuna wani abu ya bai kasance ba saboda wani abu bai kasance ba misali wato yaqulu alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minina kenan in ba dan da ku ba da mun kasance muminnai to ita wagga sunanta harfu limtina limtina ko harfu wujudul limtina wanda suna ga mata wannan amma akwai laula tahdidiyya daga hadda yahuddu motsarwa kwadaitarwa wala yahuddu ala ta'amil miskin to wagga sunanta laula tahdhidiyya kaga idan baka sani ba sai ka zo ka buga shi yasa dalibin ilimin da yake son ya san shari'a ya san alqur'ani ya san tafsiri bai san larabci da kyau ba wallahi in bai yi anniya ba zai yi banna dubu ya sa tsammanin gyara ne tunda wagga laula'in wagga tana nuna cewa miyasta motsarwa ce ba waccan bace ta waccan zaka iska kullun tana da lamun wadda a tare da ita tunda sun ce laula antum lakunna mu'mini amma wagga laulash ta bai ta ba ta bukatar wannan lamun mi yasa baka kawo ta ba shi yasa ka riki ka dubil tafalluga kaga sun bayyana maka wanga harafi ma'anar shi kaza nan ga abin da yake nufi musamman littattafan tafsiri wanda suke kula da ma'ana ta harufa amma in ba haka ba wallahi zaka aikata banda Allah kai mun tsari ma'ana sai su ce laulash tabaitaha mi yasa baka kawo wannan aya ba sawa'an aya ce wanda suke nema irin waccan ko ba haka ba kuma Allah ba ya gajiya bane ga kawo aya idan aka kawo ba su yi imani ba Allah zai iya halakar da su ina fata ana fahimta ka shi yasa tausayin su ake yi kuma dama Allah ya san ba su da niyyar imani ba su da niyyar imanin inadi ne da kaji mutum na matsa maka cewa yana aza maka wata shirutta bai da niyyar bin gaskiya ne da ka ga mutum na cewa sai an yi kaza sai an yi kaza zai yin kaza alamun bai da niyyar yi ne shi yasa Allah ya san da wannan abin da suke nema ba gaskiya suke nema ba kuma wannan ya nuna cewa shi annabin ba su yi imani da shi ba an gane ko domin cewa annabi ya kirkiro aya ya kawo ta aha to kenan qur'anin ba daga wajen Allah yake ba kenan shi da in ya gina ma yake faɗa alhali ko an ce an kalubalance su cewa su kawo alqur'ani gaba ɗaya sun kasa فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يمسكاو سورة غوما أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون an nemi kuma su kawo sura guda kuma sun kasa am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wanga duk a makka kenan a madina kuma sai aka sake kuma aka tambayi sura daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ku da kuka ce ba daga wajen Allah ke ba to ka kawo sura guda mana kun kasa amma kuna nan kullun sai suna wasa da hankali wato da'awa to haka ne waɗansu mutane suke wani ba dalili yake nema ba yana son ya baka wahala ne Allah kai mu sani qalu law rashka baitaha mi yasa baka kirkira ta baka zo da ita to ga amsa nan Allah ya lakana ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amsar da zai ba su qul kace da su inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni ina bin abinda an gane ko aka yi min wahayi daga wajen ubangiji na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe bi yake yi bi yake yi shi yasa wani mutum ya ce zai zo ya ma addini aiki amma kuma shi ba zai bi qur'ani ba ba zai bi sunna ba wannan ya nuna cewa ba addini ke ma aiki ba domin shi Allah idan ya faɗi magana ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibin kowa ne ya bi amma bai yiwuwa kai ka kira mutane zuwa ga aikin addini amma idan an ka cimma ayar da ta saba masaranka ko an ka cimma hadisin da ya saba masaranka sai ka ce a kai ba za ka yi aiki da shi ba to su kuma mutane da ka kira da yawan ababen da kake kiran su zuwa gare su suwa ba sa so amma sun tuna cewa Allah ne ya yi umarni su suka yi imani suka yi amma kai kuma sai aya ta saba ma son ranka ko hadisi sai ka watsar da ayar kai yi wa da ranka da so kuma sai daga baya sai ka dawo sai ka ce mutane su so a bi Allah to yanzu babbar tambaya a shin Allah ko za a bi ko kai shi yasa kuke ganin da yawan mutane suna rusa da'awa wallahi malami idan yace zai bi son ransa rusar addini ne yake yi bai yiwuwa kai ka kira mutane ga addini mutane su bar son ransu su zo su bi addinin amma kai in ta kai gare ka sai ka kauce to kenan ba Allah ake bi ba da hadisi kai ne ake ina fata ana fahimta ka yana da kyau mu yi hattara da wannan mun fahimci wannan ko qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ina bin abinda an kai min wahayi daga wajen ubangiji na sai an yi hattara ɗan qur'ani mu sai to annabi ma qur'ani an ka ce yayi kenan kaga bin hadisi banda ta tunda annabi ma ya bi mi ya bi alqur'ani sai a ce da su a'a shi hadisi ba wai wani qur'ani na an ka kawo ba su waɗanda sun kaga yadda annabi ya sallah suna suka rubuta suka aje suka ce ga yadda ya sallah qur'ani ya umurce shi ya sallah dan kasu kasu kasu bugar da kai su bambanta maka alqur'ani da hadisi mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma yan zahiriya sai su ce to babu qiyasi don Allah ya ce qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi Allah ya ce annabi ya bi abinda an ka sauka mishi daga wajen ubangiji shi ko qiyasi bai daga cikin alqur'ani kenan don haka ba abin qiyasi sai dai abi alqur'ani abi sunna abi ijma'i amma qiyasi babu shi shi ko da an ce babu kiyasi to za a rusa musulunci gaba daya domin kashi 75 cikin 100 na hukumce hukumce ko 80 cikin 100 ina fata ku ce cikin kiyasi za a samu su ayoyin qur'ani an san su ko ba haka ba qur'ani ai an san shi ko ayoyin qur'ani an kididdige su hadisai ahadithul ahkam da hadisai na hukumce hukumce da ma hadisan ana iya tutuce littattafansu ina fata ana fahimta ta ijma'i kuma yana da ayoyin da sun ka tabbatar da shi to shi kiyasi idan aka ce babu shi to shari'ar gaba ɗaya za a rusa ta ne domin musulunci addini ne an tura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga al'ummomin duniya gaba ɗaya mun fahimci wannan kuma shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta ƙarshe to za a samu waɗansu abubuwa su faru babu sunansu cikin alƙur'ani babu sunansu cikin hadisi idan babu kiyasi to ya za mu yi da su yanzu misali ana shan wata giya nan kasashenmu na Afirka ana kiranta burkutu ko ba haka nan bane akwai wata giya kuma ana ce mata mai kwazaniya akwai wata giya ana ce mata whisky ce ne ce maka to ai whisky ba haramun bane kace a a whisky haramun ne ce maka to kamar inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal whisky haram babu kace kawo hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu whisky inna whisky haram sai shi wasa da hankalinka ba in babu kiyasi ko ko ne ce shi wallahi sai an gwada mai inda an ka ce ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram babu dole sai da kiyasi ilhaq an-nazir bin nazir an gane ko giya ta zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin dalilan da suka sa aka haramta ta shine wato muskir tana juyar da hankali ashe da giya ta annabi da giya wadda aka yi da hatsi da wadda aka yi da dawa da wadda aka yi da koma menene kuma duk abin da zai sawan maye haramun ne innamal khamru summiyatil khamru khamran li'annaha tukhamirul aql shi yasa sai kun yi hattara da yan zahiriya domin ɗalibai da dama waɗanda basu karanta shari'a ba za ku ga sun karkata zuwa guda abu su komi sai sun ga an rubuta sunan shi cikin nasu to yanzu sai ka kawo mini ayat da ta ce ka zo ka hau mota sai ka kuma kamin sayyara kuma ba sayyara ba ta zamanin annabi yusuf dan sayyara ta wancan fataki ake nufi waje as sayyaratun an gane ko fa arsalu waridahum dan mota ba ta iya aika waridaha sayyara sai ka kamin aya karara wanda ta ce irka bis sayyara babu amma abubuwa ne wadanda za a istinbadin su a shari'a shi yasa rashin sanin usulul fiqh rashin sanin alqawaidul fiqhiyya zai abka dalibi cikin tashin hankalin da bai san iya kashi ba a yi hankara sosai ɗaliban ilimi saboda wato wannan mazhaba kin san zahiriya kin ko mu ce wato manhajin zahiri don musulunci ba mazhaba bace yana da hatsari sosai ga ɗalibai za su iya ɗaukar shi sai su hana mu musulunci ci gaba kuma da sunan da a wata addinin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi kace ina bin abin da aka yi min wahayi daga wajen ubangiji na an go hadha basairu min rabbikum wannan alqur'anin basair hujjoji ne waɗanda suke bayyanannu an gane ko hujjoji bayyanannu basair jam'i ne na basira fa'ila an gane ko qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani basira sai a jam'in shi ala basair waɗannan hujjoji ne min rabbikum daga ubangijinku hadha nan an yi ma qur'ani ishara zuwa ga abubuwan da yake kusa wani lokaci kuma sai Qur'ani ayi mai ishara zuwa gare sa kaji Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin kaga an ce zalikal kitabu wancanen ku inji malaman zauri wancan littafin kaga ko yayi nisa ko to nan kuma an ce hadha basairu min rabbikum إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون تو يا أنك أبو قداكم أنونا شليتكم أنونا شكوتا dole ɗalibai ilimi sai mun tashi wajen bincike wallahi ba haka nan bari al'amuran nan inda an ka ce zalika malamai sun ka ce li'uluwi manzilatihi saboda alqur'ani yana da daraja an gane ko waɗansu malamai sun tafi cewa a duka ɗaya ne abinda a kusa da nesa duka larabawan lokaci su ce mai zalika lokaci su ce haza amma waɗansu malamai suka ce a'a zalika ana son a nuna ma alqur'ani abu ne mai daraja dan babu wani abu wanda ya kai alqur'ani daraja ko littattafan Allah alqur'ani shine gaban su ko to zalika wannan abu ne mai daraja mai kima cewa zaka iya kawo irin alqur'ani wannan hayaniya ce kuma babu wani abu wanda ya kai daraja alqur'ani amma da an ka ce haza ana nuhin kusa da ku yake in kuna son ku asu da shi ku yi aiki da shi ban sani ba ko mun fahimta wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir to shi addalilin da yasa aka tattanza haka malamai sun ka faɗa kadiba cikin dafu iham al-iqtirabi an ayatul kitab na ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shanqiti a cikin suratul baqara farkon abin nan ya kawo wannan wallahu ta'ala a'lam هذا بصائر من ربكم شيء القرآن هجوجي ne daga wajen ubangijinku wa hudan kuma alqur'ani shiriya ne nan hudan ma'ana biyu ke dauka in ana nufin shiriya bayani to nan wato kalma ta shiriya cikin alqur'ani ta huda tana da ma'ana guda biyu manya akwai huda wanda tana nufin shiriya a kama hanya ta farki na gaske akwai huda wani lokaci tana nufin bayani shi yasa in baka fahimci wannan ba sai ka afka cikin rikici domin waɗansu ayoyi za su zo da ma'anar waccan shiriya ta bayani wadda ta shafi musulmi da kafiri akwai kuma wani lokaci sai ta zo a'a tana nufin shiriya an kama hanya ta tauƙiƙi misali Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai shirya suwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga Allah ce baka iya shirya suwa kuma can cikin suratul shura sai ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wani lokaci qur'ani kuma sai a ce hudan linnas shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas shiriya ne ga mutane kuma ga da yawan mutane musu shiriya ba kaka to nan sai ka gane abin da ake nan shiriya nan hudan ana nufin bayani ne ga mutane inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda amma waccan shiriya ta tawfiki to to wani lokaci ita ana nufin waɗanda suka yi imani shi yasa Qur'ani za a nuna maka cewa ba shirye bane ga waɗansu walladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama shi yasa kuma za a ce hudan lil muttaqina na ana zancin shiriya ce ga masu jin tsoron Allah waɗanda suka kama tafarki Allah ya yi musu tawfiki muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin su kuma ya tabbatar da mu har na za mu koma ga Allah hada basairu min rabbikum wa hudan shiriya ne in mun ce bayani ne to ga kowa ko kuma hudan nan shiriya ne tawfiki ne wa rahmatun kuma da rahma to nan in rahma amma ake nufi alqur'ani rahma ne ga kowa ina fata an fahimce ni ta fuskar sanadiyar rahama ne ga kowa Allah ya azashi sai dai wanda bai so kamar da cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba kowa zai shiga aljanna sai wanda yake qila wa man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ashe asalin qur'ani rahama ne amma in ka ki imani to wannan kuma gare ka ta kare walladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara Allah kai mun sani liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke suna yin imani kenan sai zaman tunan ma'ana khas ake nufi an gane ko an kebance shi ga masu imani don rahama su za su same ta shirya su za su kama ta farki amma can inda ake zancin qur'ani shirya ne ga kowa ana nufin bayani ne ga wanda ga kowa asalin shi an turo shi ai ma mutane bayani wanda yake da rabon imani zai yi imani wanda bai da rabon imani ba zai yi imani ba Allah kai mu sani bala Allah ce wa idza quri'a al-qur'an
wa idza quri'a
Allah ce wa idza quri alquran idan an ka karanta alqurani kaga nan ba a kawo waye karanta ba saboda nan abinda adda muhimmanci karanta alqurani mun fahimci wannan da kyau ba a ce ba in wane ya karanta alqurani wa idza quri alquran idan aka karanta alqurani nan yufidul umum ina fata an fahimce ni idan aka karanta alqurani ibnu kathira da karantawa wa idza quri alquran domin shi qur'ani yake karantawa idan an ka karanta alƙur'ani Allah ce fastami'u lahu ku saurari alƙur'ani wa ansitu ku yi kawaici ko ku yi shiru la'allakum turhamun dan saboda tana yiwa ku samu rahmar Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko shi yasa za ku ga aljannu da mutane suke tsoro su da suka saurari alqur'ani shiru suka yi wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu kaji aljannin da mutum yake tsoro shi ne ji alqur'ani cewa ya ansitu ko ba haka ba lokacin da suka ji shi ma sun wato sun wato abin nan sun rudu ma'ana sun sun yi kawaici sun yi babaki da saukar alqur'ani sun yi mamakin bayanin alqur'ani qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih aljannin da dan adam yake tsoro ka ji halin shi game da alqur'ani dutsi da yafi dan adam karfi Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun amma dan adam shi da zuciya sai ta bushe ana karatu alqur'ani ma in ba yi anniya ba za a samu matsala malaman tafsiri sun yi magana guda biyu akan wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa kafirrai wannan aya ta sabka ne akan kafirrai saboda mi saboda duk lokacin da ake karatun alqur'ani su ba sa son su tsaya su saurari alqur'ani sai sun kirkiro wata matsala sai sun kirkiro wata katobara wadda za su yi su hana a saurari alkur'ani to shi sai Allah ya yi bayani akan wannan don kuma wannan wato wannan sura suratul araf ai makkiya ce mun fahimci wannan ko Allah subhanahu wataala ya faɗi halayen kafirai a lokacin da ake ambaton alkur'ani a lokacin da ake karanta alkur'ani wato yadda maganganun da suke yi ayyukan da suke aikatawa irin yadda suke wato mayar da martani a lokacin da ake sauraron alkur'ani Allah ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kan ku saurari alqur'ani shi yasa mutanen da ba sa son gaskiya ta ce kada a saurari wani a idan gaskiya ne mutum biya yana da bambancewa yana da hankali sai a bari a saurara ko shari'a za a yi sai a saurari wani sannan a saurari wani a gane wani ne ke da gaskiya amma yanzu da yawan waɗanda ba su da gaskiya ko dai babu karatu ko ko an yi karatu ana bin saurari sai a ce a daina sauraron malam wane da malam wane da malam wane kaga wannan ba gaskiya bane ya kamata ka bari a saurare ka shi bai ce ka a saurare ka ba kenan ya nuna kai baka da gaskiya mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai suna abubuwa daban-daban daga cikin ababen da Allah ya faɗa kafirai idan ana karanta alkur'ani huskokin su za su yi muni wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin wa ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar التي يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير إذا أنكرت القرآن زكا تنصداس حرزكا سجبك انتكي التي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كما هكذا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مسحورا على ممتن دي كافرين كوكو إيمان واتو إيمان سياروني إذا أنك كرمت القرآن ذاك يا هرزق إلى جنبك انتكي wannan ɗaya ne daga cikin makandun da malamai suka yi waɗansu daga cikin malamai suka ce nan wato wa idza quri alquran abinda ake nufi da shi shine idan an ka karanta alqurani a cikin salloli idan an ka karanta alqurani a cikin salloli salloli na farilla ina fata an fahimce ni ko kuma hadda nafiloli waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wa idza quri alquran abinda ake nufi idan an ka karanta alqurani ma'ana idan ana hudubar juma'a mun fahimci wannan da kyau saboda ni sai ce to mi alaka alqurani da hutuba ko ba haka nan bane to ita kutuban nan bai yi wa a yi ta ba a yi ba ba a karanta alkur'ani ba to kenan utliqal juz'u wa urida bihi alkullu domin kutuba ta sallar juma'a da sallar juma'a yana yi wa a yi su ba a karanta alkur'ani ba to shi yasa kutuba malamai suna abin da ake nufi shine idan ana kutubar juma'a idan baka fahimci yaren malamai ba kada ka zabura ka ce an yi kuskure shi yasa Allah subhanahu wataala ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana min kana mashhuda malamai suka ce qur'an al-fajr an nufin sallar asuba to ai ta sallar asuba ba ita al-qur'ani ba amma ana karanta al-qur'ani a lokacin da ake yin sallah mun fahimci wannan da kyau don ba ana nufin sallar asuba tana da qur'ani bane wanda ya saba wadansu daga cikin malamai suka ce nan khutba ta sallar idi ake nufi an gane ko idul adha da kuma idul abin nan da idul fitri an gane ko wanda wato ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi amma malamai suke cewa zance mafi inganci an gane ko ba ana zancen khutba ta juma'a bane ba ana zancen khutba idi bane ina fata an fahimci ni a'a domin mi domin khutba ta juma'a da khutba ta idi da ta idi babba da idi karama a wani lokaci aka fara yin a Madina ita ko wagga sura sura ce makkiya muttafaqun alayhi to kaga kace sallar khutbar juma'a ake nufi ko kace khutbar idi ake nufi to ai ba a fara sallar idi ba da sallar juma'a sai a ina sai a Madina to shi yasa ashe dalili ake bi wanda za a cewa zance mafi inganci ga dalilinsa mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan aya ƴan uwa musulmi akwai mas'aloli wanda suke masu muhimmanci dole sai an taɓa su an gane ko mas'aloli ne na fiqh tunda mun zo zancen sallah waɗansu daga cikin malamai suka ce da aka ce nan wa idza quri'a alquran fastami'u lahu ku saurara wa ansitu la'allakum turhamun akwai mas'aloli na fiqh masu rudar da dalibai dole za mu dan taba daga cikin su shine cewa da an kace cikin sallah fastami'u lahu a saurari alqur'ani waɗansu malamai sun ce karanta fatiha an gane ko wajibi ne waɗansu malamai sun ce a'a karanta fatiha a cikin sallah idan liman yana karatu to ba sai kai karatu ba waɗansu malamai sun ce a'a in liman yana karatu a bayyane to kai kai shiru idan liman yana karatu a asirce to kai ma sai ka karanta waɗanda suka ce ba a karantawa ma ko a sallar jahariya ko sirriya shiru za ka yi saboda ƙira'atul imam ƙira'atul laka fastami ulahu aka ce to ai an ce fastami ulahu kai ko baka ji suka ce a ba matsala ai shi na ɗauke maka shi limami wannan mazhaba tana da rauni ina fata an fahimce ni amma malikiya an gane ko mu da nan mafi yawanci malikiya ta yi ƙarfi su sun tafi cewa idan liman yana karantawa a bayyane kinan as-sallar asuba raka'a biyu ko ba haka ba sallar magriba raka'a biyu sallar isha'i raka'a biyu ai shine ake yi a bayyane ko suka ce to baka karantawa mi addalin sun suka ce Allah ce fastami'u lahu ku saurara idan liman yana karatu kana karatu baka saurara ba ina fatan kun fahimce ni da kyau sun ka ce kuma idan liman ya ƙara karatun Fatiha ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ni za mu ce amin suka ce to da kace amin kamar kai fatiha ne duk da cewa yan shi ayin kace amin ka hita da cikin musulunci ku yi hatara suka ce aka tambaye su menene dalili suka ce al mu'amminu kal mutakallim wanda yace amin kamar yayi magana shi dalilin su kuma ba wai magana ce kawai ake son a faɗa ba sun kafa hujja da ayoyin da ke cikin suratul yunus Allah ya ce wa qala musa ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما da Allah ya tashi bada labarin an yi addu'a ta ce wa qala Musa annabi Musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba fir'auna zina kayan kawa wa amwalan da dukiya fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya ga mulki kuma rabbana li yudillu an sabilik Allah dan su batar da mutane daga hanyarka ko ko Allah a ƙarshe lamul aqiba kenan wasu ce lamul ta'lil ce wasu ce lamul aqiba tunda Allah bai ba su ba dan saboda fir'auna ya batar da mutane amma shi ya san da fir'auna bai batar da mutane amma shi fir'auna shi a fahimtar sa akan gaskiya yake ko ko akan banda yake na yi da kankan annabi Musa ce rabbana tumis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adab al'alim sai Allah ce qala qad ujiba da'watukuma an karba ma addu'akku biyu alhali san ya ce wa qala Musa bai ce wa Haruna ba malamai suka ce saboda lokacin da annabi Musa yake yin addu'a Haruna yana cewa mi amin suka ce to shi yasa in liman ya kare karanta Fatiha kace amin an dai a bayyana na kama ka karanta ne mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma wato suka kafa hujja har yanzu da hadisai an gane ko daga ciki akwai hadisi na Anas an gane ko dan Malik radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi an sanya liman ne don ai koyi da shi to nan wajen ai koyi nan da shi akwai maganganu da dama shin ai koyi da shi cikin komai ko ko ba za ai koyi da shi cikin komai ba idan an ce cikin komai za a yi koyi da liman to daga nan ne za a samu saɓani waɗanda suke ganin cewa mai nafila ba zai irin mai farilla ba mai farilla ba zai irin ni ba ba zai irin mai nafila ba idan wani na sallar wata sallah wani ba zai bi shi ba azhar da la'asar misali idan ka iske liman ma'ana ya tsere maka amma zance mafi inganci li yutamma bihi don ai koyi da shi cikin waɗansu abubuwa shi yasa ce fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu idan kuma yayi karatu fa ansitu ku yi shiru to nan kaga wa idza qara'a ce idan yayi karatu to dan sai ba a bayyana ba wani irin karatu ya shafi karatu a bayyane ko asirci shi yasa waɗanda suka ce a bayyane kawai suka ce to nan a asirci ake nufi amma a bayyane idza qara'a in yayi karatu fa ansitu kun shiru sai zaman to lafazi ne a ina fatan kun fahimce ni amma zance mafi inganci mai nafila da mai farilla mai kulla da irin mai nafila sannan kuma daga nan zamu fitar da mas'alar mutum ne ya zo sallah sai ya bi limami ya isa limami ya raka'a biyu sai limami ya sallame ya tashi zai ka raka'a biyu wani yana son ya bi shi sallah zai irin shi kuma zai irin shi ba a gabu na sun ce a'a ba za ka iya bi ba saboda ni saboda ka shiga sallah ne da niyyar ni da niyyar bi ka zan iqtida'an bil imam duk da yake wannan niyyar ba a bayyana ta ko amma dai ka shiga ne da niyyar bin liman to yanzu kuma wani yazo ya bi ka ai baka shiga da niyyar ka zan mi ba ka zan limami sai aka ce da su a'a idan liman ya sallame lokacin da ka tashi ka tashi ne da niyyar yanzu kai a matsayin mai sallah kai kaɗai kaci mun fahimci wannan da kyau ko kuma hadisi na Mu'az yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya je a can unguwar su ya bada sallah wanda yayi farilla ce domin da ya mutu kafin ya je can ya bada sallah da Allah ba zai tambaye shi ba ka zo kai mana wani tawili amma idan mutum bai yarda ba kuma sai ka bashi lafiya ba ka kaci da mutane sun dauki irin fahimtar ka don yana daga cikin abin da ke jamu da matsala cikin addini almuhimmu wannan hadisi su ma sun kafa hujja da shi waɗanda suka ce idan liman yana karatu har a sirrance ba za a yi fatiha ba maza ba su tana da rauni ko ba gaskiya ba sannan ina fatan an fahimce ni akwai wannan hadisi wanda an ka kawo wa idza qara'a fa ansitu hadisi ne na Anas dan Malik wanda kuma Imam Bukhari da Imam Muslim wato sun fitar da shi sannan kuma Imam Muslim ya fitar da shi daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha da kuma hadisi na Jabir ibn Abdullah da hadisi na Abu Hurairah shi yasa kada ka ji hadisi da wani lafazi ka ji ba a faɗi rawin da ka sani ba ka tuma ka ce a babu wannan riwaya kin shin ka kewaye sani da lafazin wannan hadisi Allah ya kyauta ko ko tana yiwa can ka san lafazin amma ma'anar wannan hadisin ta zo a cikin waɗansu hadisai ɗaliban ilimi akwai ladabi na abin nan waɗansu daga cikin malamai suka ce to abinda ake nufi wa idza quri'a alquran suka ce a'a liman ko yana karatu a bayyane ko yana karatu a asirce sai an bayyana karatu tunda wa idza quri'a alquran sun kace am amma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu salla nan la annafiya lil jinsi babu salla ga wanda bai karanta fatiha ba kenan sai zaman to shi aya alqurani am ce sannan wa idza qara'a am ne amma la salata liman lam yaqra bi ummil kitab yayi takhsisin wannan wannan wannan hukunci ina fata an fahimce ni wannan hadisi ne na Ubada dan Samit radiyallahu anhu yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim amma malamai suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa idza qara'a idan ya karanta fa ansitu ku yi kawaici shi ma wannan ya hi takhsisi domin wanga ya ce la salata liman lam yaqra fatiha kitab amma wanga ya ce in dai liman yana karatu kai kawaici kaga shi ma wannan ya zama to ya zama to akan tafsisi malamai sun yi maganganu da dama akan wannan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi a cikin Azmun Namir yake cewa al-ahwat abinda an mafi dacewa idan liman yana karatu a bayyane to ya kamata kai ma ka karanta Fatiha idan ya bar maka lokaci ma'ana waɗansu malamai sun bada fatawar cewa liman idan ya karanta aya ɗaya yayi shiru mutane su karanta in yayi ta biyu yayi shiru mutane su karanta Sheikh Nasiruddin Albani da yazo akan cikin sifatu salatun nabi yace to wannan ra'ayin dai akwai shi amma yana ganin wanga ra'ayi ne mai akwai wato cewa a bari liman yayi shiru in ya ƙara karanta Fatiha mutane su karanta wannan ra'ayi ne da yake na nabi shi ma wanga Shafi'i wanda yake cewa ahwat shi ma dai bai ba shi karfi ba amma Sheikh Nasiruddin Albani abin da suka tafi akan shi shine kawai idan liman yana karatu a bayyane kawai kai shi ina fata an fahimce ni ina fata an fahimce ni amma akwai wani hadisi da suke kawo wa su ko waɗanda sun ci akan cewa dole sai an karanta hadisi ne na Ubada bin Sabit an gane ko sai wato wannan hadisi yana cewa kunna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr mun kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sallah wato al-fajr sallar subahin kenan fa qara'a sallallahu alaihi wasallam an gane ko fa taqulat alaihi al-qira'a yana karatu sai karatu ya masa nauyi falamma faragha lokacin da ya ƙare sallah kenan qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum yace tana yiwa kuna karatu bayan limamin ku qulna na'am muka ce eh hazzan sai kai hasara ba haza bane hazzan shine muna karatu da gaugawa yahuddul qur'ana hazzan kakka ce haza da gaugawa ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab yace kakku karanta sai da fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karanta ta ba wannan hadisi hadisi ne da'ifi ba a kafa hujja da shi wancan hadisi wa idza qara'a fa ansitu shine ingantacce an gane ko Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana da cikin waɗanda sun ka da'afa wannan hadisi amma hadisin cewa la la salata liman lam yaqra bi fatihil kitab shi ya zo ami a wata riwaya amma cewa na ana bayan sallah ana tsakar sallah ne yace kakko karanta sai fatihil kitab shine bai inganta ba mun fahimci wannan da kyau dan haka ɗaliban ilimi a tashi tsaye mas'ala ta biyu wadda zamu liƙe da ita saboda mas'ala tana da muhimmanci shine mas'ala ta idan ka iske liman yayi raka'a biyu misali sai ya sallame za ka cika sallah ko dai aka gabace ka cikin sallah shin wanda za ka cika shin cikawa za ka yi ko zarmuko ne za ka yi muna jin yawan fasawowi akan wannan mas'ala to da yake tana da alaka da irin wannan wurin dole shi yasa zamu kawo ta shi ne hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko akwai riwaya guda biyu akwai riwaya ta Abu Qatada tana cikin sahihul Bukhari tana cikin sahih Muslim an gane ko sannan kuma akwai riwaya wadda take ta Abu Huraira wadda tana cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da kuma Imam Ahmad hadisi ne shi ma ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya ingantar da wannan riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka tada sallah ku zo kuna cikin natsuwa sai ce wa ma fatakum duk abin da ya kubce muku fa'atim ku cika daga nan wannan matsala ta samu asiri to idan muka duba waɗansu daga cikin malamai sun fi cewa ko kabbara ka samu kan iske liman bai sallami ba kace Allahu akbar to ka samu jami'i dalilin su wa ma fatakum duk abin da ya kubce muku fa atin muku cika ina fata an fahimce ne amma wannan mazhaba tana da rauni zamu zo mu yi bayanin ta akwai wata riwaya wa ma fatakum faqdu duk abin da ya kubce muku to ku ramka shi ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa qawluhu wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubce muku ku cika an gane ko ai akmilu hadha huwa sahih fi riwayati az-zuhri wannan shine ingantacce a cikin riwaya ta zuhri wa rawahu anhu ibn uyayna bi lafzi faqdu amma ibn uyayna yayi riwaya wato lafzi na faqdu imam muslim wa hakama wato imam muslim alaihi bil wahm shi imam muslim yana ganin riwaya ta wa ma fatakum faqdu ma shi a wajen shi bata inganta ba wa inda ahmad an abi huraira faqdu akwai riwaya ta imamu ahmad wajen wadda abu huraira ya ruwaito ta faqdu quramka wa ikhtulifa fi riwayati abi qatada shi kuma riwaya ta abu qatada aka yi sabani fa riwayatul jamhur fa atimmu jamhur duka sun yi riwaya fa atimmu wa inda muawiyah ibn hisham wannan duk sauran bayanan ne ke karawa wato riwaya ta muawiya dan hisham an sufyan daga sufyan faqdu quramka to wannan shine asalin sabanin wannan mas'ala bai yiwa a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wannan lokaci ya faɗi wannan wannan lokaci kenan dai cikin lafazin nan ana ganin guda ne ya faɗa to waɗanda suka ɗauki riwaya ta fa'atimmu sai suka ce duk abin da liman ka samu tare da shi kenan farkon sallar ka idan ka tashi fa'atimmu cikawa za ka yi idan ka samu raka'a biyu na sallah isha'i misali na ƙarshe to na samu raka'a biyu ne na farko kenan idan na tashi zan cika sallah biyu zan yi a asirce kenan kamar waɗancan biyu a matsayin na bayyana samu idan muka ɗauki waccan riwaya faqdu kuramka kuramka kenan sai ya zama to yanzu raka'a biyu da zan yi karatu a bayyane zan yi shi tunda ramkawa zan yi shi yasa kuke ganin malikiya su a wajen su idan kan rasa raka'a biyu kenan bayyana zaka karatu shafi'iyya da sauransu suna ganin asirce zaka yi to amma zance wanda malamai suka fi tafiya akan shi shine cikawa zaka yi domin mi domin liman ya riga ya sallame ka kai cikawa zaka yi riwaya ta faqdu sai ya zama to ana nufin ka wato isar da sallaka ne domin kalma ta alqada wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta ta cikawa wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta ramkawa wani lokaci ba ramko take nufi ba fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum qadaytumus salata nan ba ana nufi idan kuka ramka sallah ba fa idza qadaytum manasikakum idan kuka ƙara aikin haji ba ana nufi idan kuka ramka aikin haji ba amma duk da haka mas'ala ce khilafiyya ba a tilastar da wani ya tafi akan ra'ayin wani kadiba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi ya kawo mazhabobin malamai mas'ala ta karshe wadda muka kawo na wa ma fatakum fa atimmu sai malamai suka ce a'a sai in an samu raka'a guda aka samu jami'i ko kuma ka samu ladan jami'i dalilin su kuma hadisi wanda na cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah to ya samu sallah to shin nan ya samu sallah ya samu lada 27 tunda an ce mutum ya samu lada 27 amma wanda bai samu raka'a ɗaya ba zai samu 25 ko ko kaka su a wajen wanda sun ka cewa ma fatakum fa atimmu idan ka samu raka'a ɗaya to duk abin da ya saura cika zaka yi ka samu ladan jam'i su ko waɗanda suka ce a'a sai ka samu ruku'i sun kafa hujja da wannan hadisi man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah hadisi ne wato abin nan na Imam al-Bukhari da Muslim waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a in ka samu ruku'i baka samu sallah ba sai ka samu ruku'i tare da sujada sun kafa hujja su ma wato da hadisi wanda yake na Abu Hurairah yana cikin Sahihul Bukhari yana cikin Sahih Muslim man adraka sajdatan min salati al-asr qabla an taghruba ash-shams falyutimma salata wanda ya samu sujada kenan sai ka samu ruku'i da sujada ka samu raka'a cikakka sannan ka samu sallah amma wannan ra'ayin da yawa daga cikin malamai ba su tafi akan shi ba sun tafi cewa in dai har mutum ya samu liman a cikin ruku'i to hakikatan tabbas ya samu sallah to waɗannan matsalolin na kawo su saboda yawan tambayoyi matsalolin da zaka ga ana yawan tambaya shin mutumin da ya iske liman bai samu kaza ba shin kakara ne cika sallar shi matsala ce ta albina ko kuma alqada su saura sun tafi cewa faqdu kuramka kenan in ka zama to ramko ne zaka yi shine raka'o'in ka biyu ramko ne ce ka zama to isha'i raka'a biyu na karshe zaka yi su a bayyane fa atimmu ku cika ashe abinda ake nufi shine za ku cika raka'a biyu na karshe wadanda baka samu zaka yi su a asirci mas'ala ce khilafiyya amma dai ni abinda na fi karkata akan shi cikin wadannan mas'aloli guda biyu idan liman yana karatu a bayyane wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun illi man yana karatu a asirce to kai ma ka karanta idan ka zo ka iske liman yayi raka'a biyu ni abin da tafiya akan shi ba tare da tilastar da wani ba shine cikawa zan yi saboda shi zai bani damar da wani kuma in ya zo kuma zai iya bina a cikin sallah amma ra'ayin a ce a'a rabi ramkawa rabi cikawa wanda waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a wai a haɗa ra'ayukan guda biyu cikawa ce kuma ramkawa ne to kaga wanga abu hankali ba zai karɓe shi ba duk da ibnu rushd da ya kawo shi a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya ce wanga ra'ayi akwai matsala gare shi amma ga maganganun malamai kuma waɗanda hadisan dukkan su hadisan sai hadisai ne kaji sun sahihul bukhari da muslim kisa ɗalibin ilimi wani lokaci da kuke jan ana samun saɓani wajen fassara ne nafsi guda ne amma wajen fassara ne ake samun matsala in ko mutum bai fahimci waɗanga ba sai ka je ya afka cikin tashin hankali wa idza quri alquran idan aka karanta alqurani fastami'u lahu ku saurara gare shi lahu ku saurare shi shi alqurani ko ko fastami'u lahu ku saurare shi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko fastami'u lahu ku saurari mai karanta alqur'ani domiri na iya canzawa wa ansitu ku yi kawauci wadan sun kace istami'u ku saurara saurare da fahimta wa ansitu ku yi shiru ko kuma fastami'u ku yi shiru wa ansitu ku tsaya ku zuba hankalinku don ku fahimci menene ake karantawa la'allakum turhamun dan saboda ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala mu ko yanzu wangala da bibiya mu da shi mutum na cikin mota tare da abokan shi an kunna alkur'ani kuma ana hira da shi da matar shi ana hira sai kai mamaki ana karanta alkur'ani mutane suna fira kuma mutum na da laifi ya zo cikin gayu ya kunna alkur'ani ya san ba za su saurara ba ko ko ka zo da alkur'ani su rinka tsuki su ce kaka musu fitina a kwarai da gaske da an gare ka da alkur'ani ai sai su ji bakin ciki dan haka yana da kyau ka sa alkur'ani wurin da ya dace kuma a daina surutu ka koya ma matanka da ƴaƴanka da abokananka in an sa alkur'ani ko in an kamo tasha ana sauraron alkur'ani ko ayi shiru ko a kashi cikin biyu ayi guda in ana son a samu rahama Allah subhanahu wataala to ne kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya kai mun rai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh